الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احتي لنا بهذا المحتل والتعط فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لهذا قال لهذا قال don wannan dai Allah ya ce walillahi ala nasi hajju hajjul bait Allah ya wajabta wa kai ya wajabta wa mutane su je su ziyarci daki ma'ana aujaba Allah ala nasi Allah ya wajabta wa mutane hajjal hajja ala bait su hajjaci wannan daki man istata ilayhi sabila shine wanda ya samu hanya zuwa ga dakin fassarahu rasul annabi ya fassara shi sallallahu alaihi wasallam bizali wa rahila wanda ya samu guzurin da zai je makka kuma ga abin hawa rawahu al-hakim wa man kafara billah wanda ya kafirce ma Allah aw min ma faradahu min al-hajj ko kuma abin da ya wajabta mai na haji فإن الله غني عن العالمين Allah ya wadatu da barin halitta ma gaba daya aliyansu wal jin mutane da aljannu wal mala'ika da mala'iku wa an ibadatihim Allah ya wadatu da barin ibadodinsu hadal kufr wannan kufr din fa inna Allah gani wa man kafara wa rada ya zo ta hadiyan ba da tsoro ne liman kadar alal hajj wanda yana da ikon ya biya maka ya je wata raka wuyan zuwa ya aikin hajji annabi ya ce mallami ya suddahu an hadal baiti madu wala far'un wala sultanun jair famata wa lam yahujja wanda ya mutu yahudiyan aw nasraniyan duk wanda ba rashin lafiya ya tare shi ga barin wannan daki ba ba rashi bane ba sarki bane azzalimi har ya mutu bai dai hajji ba to in ya ga in ya ga dama ma ya mutu bai hude ko shirista قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب يا مأبوتا للتالي لم تكفرون بآيات الله ليذا كنت كافر جمع آيوين الله القرآن والله شهيد على ما تعملون الله ينا جنن أبدا كي أي كتاوة فإن جازيكم عليه كيف تساكيا وليا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ملا من تكون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون والقيامة يا أهل الكتاب يا مأبوتا للتاج يهودا والكرسى لم تصدون عن سبيل الله من آمن بالله me yasa kuke juyar da waɗanda suka yi imani da Allah daga barin hanyar Allah dini a dinin Allah bisa ga lidikum annabiya me yasa kuke kare ta manzan Allah wa katma na'dihi wa katmi na'dihi me yasa kuke koye kamannin manzan Allah takuna ha kuna neman matsu'i wajen wata hanya karkatatta muku wajen karkatatta ai ma'ilatan anil haq kuna nemo ku kuna neman ku samo masu wata hanya wadda take karkatatta wa antum tashhadun kun ko sani bi anna dinal mardiya addini yaddade huwa al-islam musulunci wa wallahu bi kafirin amma ta'malun Allah ba mai bari ba ne ga abin da kuke aikatawa min al-kufri na kafirci wanda kadibi da karyatawa wa inna ma yuwakhirukum Allah yana jinkirta muku ne ila waqtikum a lokacin mutuwar ku biyu da ziku zai muku sakayya يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا يا قوم إليه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب idan kuka bi wata jama'a daga waɗannan da aka bai wa littafi a hirɗinku in ba kuka biye ma yahudu ko kirista yau dugun sai ba sun juyar da ku ba da imaninku bayan imaninku sai sun mai da ku kafiri na kafirai in dai kuna mu'amala da yahudawa ko kirista to suna nan suna labanan ku sai kun koma kafirai sababin nuzuri hadin aya dalilin farko wannan aya annal ausa wal khazraj kabila ce biyu kana ta kabila ta yi muta'adiyataini مدة وعشرين سنة كبيرة جيبيو ميقابا لسونا أو الشكرة دليل عشرين وفي حرب دائما كل شيء يجسكي ولما جاء الإسلام ده مسلم جيلو ولقوا الرسول سكا قبل مزا الله أول من لقيه منهم أول من لقيه ستة منهم فما يعود فرقوا بلا نسوى قبل مزا الله mutum shida daga cikinsu suka yi mubaya ga manzan Allah. Wabil Amir Gadin shekara mai zuwa aka dube a gaskita sai suka karfafa bai Allah ta shida bi na bi ba su isne ashara min hum fa ba yau suka aiko mutum goma sha biyu daga cikinsu suka sake jaddada mubaya da manzan Allah. Wabil Amir Salis shekara ta uku أرسلوا ثلاثون ثلاثة وستين نفرا سيكا يسون أيكو رجل سبعين دوكو وعشر نسوة دماتا هما ثمانين دوكو شيئا فأكدوا البيعة سأكرفة فمبايعة عند الأكبة لن أكبة بعد هذا ما يومنا لي هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سيما الله يحرزوا مدينة فأسلموا جميعا أوس خزرج دكر سكا مسلمين ليس في المدينة من لم يدخل في الإسلام من الأوس والخزرج أمدينة با ولي لا يتورا ولا بيشغى الدين مسلم با أكان دي أوس خزرج فسماهم الرسول sai maza Allah ya ambace su ansara yake masu ansar kullu madinatin futihat bisayf ko da gari an ci shi da takobi إلا مدينة الرسول في مدينة ماذا ألا إذا فتحت بالقرآن أو فتحت القرآن فقد كوي فأهلها أيام مدينة أو تلخبرت صاروا يقال لهم الأنصار سيد ما لا تمس أنصار لا تعرف أو لا تعرف أوصية ولا تعرف فهي سن أوصيا ولا يشين أوس ولا خزري خزرجيا ولا يشين قبيلة خزرج وكان يهوديون أقول ولا يهودي لم يكن ذكي في مجاورتهم هنا وقوتك لقبيلة النبي أدرك جاهليتهم وعداوتهم وحرفهم شيا يسكي جاهلية سلمان شاكر قومين جاهلية جاكابس ليأتي عجلس وكان يسجد المسلمين ويحسدهم ينا إيش مسلمين حسدسوا ويفعل فيهم yana suka musulmi shi wajen bai wuce tasirar da yawa fadan ma marra bi mal'in min al-ansari julusun wata rana ya shuɗe da jama'a ta ansar suna zaune kare autu da hazrat da su kowa ansar wani ikhwanun sun koma yan uwa ba a ce masu autu ba a ce hazrat muta haku da mahusan juna a zama hu zalika wannan haɗin kan mutanen madina sai ya husa ta bai hutu fala bai la ulanin lahu sai dai wajen wani yaro ne wani bawa ne alahu sai ce mai marartu bi mala'in min al-khazraj na shuɗe da wata jama'a ta khazraj kaga shi bai dila ansaru ba wa mala'in min al-aus da jama'a ta ausu shi ya raba dai ya raba dai ya bai da ijalu dan manzo Allah ya bai da su ansar na shuɗe wajen ausu da khazraj ko ke kwano abin mamaki wai na ga sun koma yan uwan juna mutahabbu da suna son juna uhibbu ina so ne an ce kiba baina aidiyum ka je gaban su ka tsaya kawai wakon sai ka ce tazakkaru yawma bu'az kawai ku tuna ranar bu'az huwa yawma harbin wani yini ne mai muni na yaƙi wa ka'abai nahum wanda aka kashe tsakanin ausu da hazratu Allah ne sai iyakansu fi zalikal yau sai ka ce wannan rana ina tuna kutila fulanun wa fulanun min al-aus Allahu akbar ranar na aka kashe wani da wani daga cikin aus wa kutila fulanun wa fulanun min al-hazrat ina tuna yau shekara kaza da kashe wani da wani cikin hazrat wanda aus ya kashe وأشهد ما كانوا يتناشدون من الأشعار عند محاربتهم sai waka abinda suke rera waka da shi sanda suke yaƙe-yaƙen nan kai ashe ya musu allura hatta ta khazama rajulani minhum awsiyyun wa khazrajiyun kai sai ga mutum biyu suka haɗa dambe suka yi husuma tsakanin ausu da khazraj faƙaru sai suka ce lau'a da zalikar yau da wannan yini ya sake dawowa na fa'alla dukkan kama fa'alla fil madi da mun aikata muku abin da muka aikata muku wancan karan faƙaru sai suka ce da ule na hil'ani kaga dai bala ya dawo ko yanzu mana wannan hali ya dawo mana fatana da wajen sila sai suka yi shida a kawo musu makamai alal khazraj sai khazraj din nan yace ya alal khazraj wa qala al aus ya alal aus shi ba khazraj din nan sai ce ya ku kabila khazraju a fito yaki ya dan yace aus yace ya alal aus ina ya ku kabila aus ko biya dan yace a fito fa hamadu silah ka ta lalace sai suka ɗauko makamai wa radu an ya taƙatalu mai nau sun so su yaƙe yaƙe tsakaninsu fara da rasu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ilayhim wajen su ba'al muhajirin tare da yan makka waɗanda aka yi hijira da su wa qala lahum maza Allah ce abi da'awan jahiliya wa ana bayna dhahranikum Allah Allah yanzu kuma za ku dawo da mugunyar ɗabi'an nan ƙayyace-ƙayyacen nan ƙage-ƙagen nan na jahiliya za ku dawo da mugun abun jahiliya gani tsakanin ku tun ba ba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji da alƙawarin ku abai a wanda muka yi a wajen hakama a makka muka yi alƙawarin mu shida muka sake alƙawarin mu goma sha biyu muka yi alkawari mu saba'in da uku da mace goma tamanin da uku ku tuna ku ne kuka matsaman na jawo nan madina ku tuna kuna kabila biyu na mai da ku ansar ku ji tsoron Allah fa alqawu asru sai suka jefa da takufa wa kullum alaka aha kowanne su sai rubu da dan uwa wa hada kana min ash-shaytan wannan dama daga shaytan ne fa adu asana mimma kanu qabl sai suka koma a mafi kyan halin da suke dama falada na fihim hali ayat shi ne wannan aya ta sauka hiya tattana hiya tattana wani ikhwana fillah tana umfani shi ne tana tanawulin ukuwa wai a yi riko da yan uwantaka a cikin Allah ila akhirin jihar كادوا باب المسيح أخوة في الله يا أيها الذين آمنوا تجي يا أخوة في إيمان إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إذا فوق كثير ما جماعة أن أكبر ولمتاتي يهودا يردوكم سيتم ميلكم بعد إيمانكم ما يكون إيماني ده النبي كافرين كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وما wa kaifa takfuruna wai me yasa ma za ku kafirce ma Allah tawfiq Allah ma na zargin su to wai ma ni an na kafirci wa antum tutla alaikum ayatullah ku bane ake karanta ma ayoyin Allah wa fiikum rasulu manzon Allah na nan cikin ku wa man ya'tasi billah duk wanda ya riko da Allah fakar hudiya an shirye da shi ila siratal mustaqim hanya madaidaiciya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوم إليه اتقوا الله ذكرا ألا حق تقاته يندك كما تأجدوا غنصا بأن يطاع أبي الله فلا يوصى كذا أصابه ويشكر أبوه مع الله فلا يكفر كذا أبو تنجي مع الله ويذكر أي تأمة الله أي تتل الله ولا ينسى كان أمتي الله فقالوا سابي سكت يا رسول الله ومن يقوى على هذا واحد ذكر من حكا فرسها سياك شاك وكر آية حق تقاته يلي كما تذكر الله بقوله تعالى الله يتي فاتقوا الله ما استطعتم وذكر الله ورغلين إيكم إلى وسكت على نسخة ba nafsi ba nafsi a wannan aya bal man taqallaha man man taqallaha mastata'a wanda ya ji tsoron Allah gwargwadon iko ne faka da taqallah ai ya ji tsoron Allah hakka tuqati yanda ya kamata ya ji tsoron sa wala tamutunna kada ku yadda ku mutu dai illa wa antum muslimun sai kula musulmi duk abin da za ku yi kafa yadda ajali ya zo maku mutu ba kuna musulmi ba wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ku yi riko da igiyar Allah ai addininsa gaba ɗayan kowa ya riƙe addinin Allah ji ji hablullah nan da yace ku yi riko da igiyar Allah ai aljama'a ku zama cikin jama'a duk inda jama'a ta yi turishan wala tafarraku ku daina rarraba bayan islam bayan musulunci wadkuru ku tuna نعمة الله نعمة الله يي عليكم جريكم يا معشر الأوس والخزرج يا أبو أوس والخزرج إذ كنتم أعداء صدقنا مكيا قبل الإسلام كابن مسلمش فألف بين قلوبكم ألا يحدى أكان زكاة بالإسلام لمسلمش فأصبحتم فكذبوا بنعمته لنعمة الله يمكم فكذبوا إخوانا يموجون في الدين ودق الدين والولاية السورية وكنتم على شفا حفرة داخل باكر قامة من النار زوجا على طرف حفرة هنا باكر قامة من النار زوجا ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا فأولى أبو مكانكم لأوكا واتكيرانا وجا سيدكم مشكلة كافرين فأنقذكم منها الله يساموكم جا جوتا بالإيمان وكي إيماني كما الله فذلك كما بين لكم ما ذكر يلا الله يبين لكم أبن دي أبدا يبين الله لكم آياتي حكى الله كي بين لكم آيو ينسى لعلكم تهتدون وشوا كوزا بشريا أرشدنا الحق الله ينعرك حنم وينا شريته بهذه الآية إلى أن سبيل نجاهنا هو تقوى الله تبارك وتعالى haƙƙin tsiranmu tsoron Allah, wataƙwa alama ra'atiba, tsoron Allah martabobi ne, taƙawar amma akwai tsoron Allah kowa al'iman jiddul kuf, shi imani ki shekarci ne, al'imani billah, imani da Allah, wanda tsari lalurwaci na billah, ka kamo umarnin Allah ka nisanci abin da Allah ya hana shi ne taƙawar amma. Ka imani da Allah ka kamo umarnin Allah a kai nisan abin da Allah ya hana wata kawar khawal tsoron Allah ke mantaccin bayan Allah an yi yankun Allah ya dinga tuna Allah wala yansa kada ya manta Allah wa yashkurahu ya gode Allah wala yakurahu ya daina mutunci ma Allah wa yaqiyahu ya bi Allah wala ya'ti kada ya sabi Allah wa taqwa khasatil khasa tsoron Allah ke mantaccin ke mantattu Allah ya tsara masu wallahi bi malin abdi abadan duk abin da ba Allah ba kada ya falo da zuciyar bawa har abada wai dai shi shayar zuwa ga wannan lemu waƙin nan ke ishara irin faris umarul faris da kauri falau kana amri fi suwa kai ya bada sun ala khatiri sa wa hakam tu bi iddati walau kana amri fi suwa kai ya bada sun ala khatiri wata irada ya zama ina da wani nufi ba kai ba Allah to wannan nufin ya fado da zuciyata ba da gangan ba to da na ba kai na hukunci in ce na yi rinta zalika gayatu taqwa shine karshen taqwa wanda duk ba Allah ba kare faɗo ba balle haka ga akwai mai baka ko mai hana ma ba Allah ba Allah ya tafi da insan kada mutum ya waiga ila ma Allah kada ka yadda ka waiga ka ga akwai abin da ba Allah ba wadalika la budda fihi min dhikrillah to amma ba wannan matsayin sai in mutum ya kama zikirin Allah ya zama auqatu ɗinka gaba ɗaya zikirin Allah ne wa zikirun layi to shi kuma zikirin Allah bil lisani da harshe huwa adina zikir a same ka mafi yawan lokutan da la ilaha illallah ko salati ga annabi ko karatu qur'ani ko istighfari harshen kai zan ko shi yana motsi walakin la budda min zikir bil lisan sai dai dole ne wajen zikiri ba sai an yi da harshe hatta ya zuwa bil qalb ana nan sai zuciya ta dauka ya harshe na yi yana yi yana yi yana yi to randa duk ka samu sa'a harshen nan yabba ya halba mu zuciya ɗan kamar ka ɗauko a sha ka sa ga gan kaga da ka zo da ita ka zo ka zo ka zo da ta ta zo ma inda harshen gan za ka can ta ɗauka to zuciya ke nan to da zuciya ta ɗauka sai kwancin ka ba sai an gaba ke kana kuɗi ba za a ga gaske amma ba zaune dama zuciya ta ɗauka ka tafi kai wa zikru bil qalb to menene zikirin zuciya huwa tafakkur tunanin Allah duk abin da halin da yake ciki ya zan kana nan kana tunane cikin Allah fa idza tafakkara al-abd to in bawa da tunane in ma an yi tafakkara fi nafsi shi ma tunanin kashi kashi ko dai ya zama yana tunanin nafsu ni nayi fa ya rahi sada nafsi sai ya rinka ganin lalacewar nafsu din shi shi dai kowa dai ya fi shi khissa lalaci to ya tabbata ga aiki bai dirbin Allah wa qawli amaliha jabunan ran aiki ne fala budda an yajra minha kaga dole ya gudu ya barta ila Allah sai ta zama Allah wa idza tafakkara billah in ko tunane ne ya taso daga nan ya zama Allah yake tunane wa ma yadda hu abin da ke wajen Allah la budda an yargaba fihi dole ya zama yana kwaɗan Allah fa ya tura halin nafs ita ma nafs ya gudu ya fanta wai da hama ila Allah sai ya zama ya ta zama Allah ala kulli hal al-fira'u ila Allah gudu zuwa ga Allah mutum ya gudu ya ta zama Allah farsu ila Allah wa ila farra idan mutum ya ruga ila Allah ya ta zama Allah wa tabassaka ya riko bi dini Muhammadin menene gudu zuwa ga Allah a'a kai ka addinin manzon Allah to da ka riƙe addinin maza Allah to kai ka gudu ka bar komai ka ta zama Allah wata addaba ga wani kuma ya zama kuma yana da jabtuwa bi ada bi auliya illa la dubban waliyan Allah kana riƙe da ɗariƙun waliyai wasu su kan bi da saboda mashayi idza aratta ghayra istinshami hayya ba ka shawara khairu وخير آه خير خير شيوخ الدار بالله إمام نفسي ده اللي بيلعب على فرضه كل عارضه فكما ذلك سي وسو daga cikin waliye amma shehu yace mabibi dan su tarika tijariya wa sahabahu sanai ya abuce su la budda an yarda ila al-maqsud idan kai riko da addinin annabi ka kama dariƙan waliyai kuma ka abuci waliyai in umarin nan suka samu to kai ka sadu da makasudi abin nema shine wa atasimu bi hablillah ku yi riko da mutanen Allah a same ka in ana astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kana wajen ka yi riko da mutanen Allah ay hablullah na igiya Allah aljama'a ku yi riko da waliyan Allah bayan Allah madagarta annabi ya ce yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a amma farakan jama'ata duk wanda ya rabu da jama'a bari a min addini ya kubuta ga barin addini yadullahi hannun Allah ma'al jama'a yana tare da jama'a قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا لا يجي عليكم بالجماعة فإن الشيطان يشر من الجماعة ina horonku ku in zama inda jama'a suke domin shaidan shi yana gudun jama'a shaidan bai son zama cikin jama'a wa ila lisai na akrabu min wa ila salasa shi shaidan ya fi kusa da mutum biyu bisa ga mutum uku idan ga mutum uku ga biyu to shaidan ya fi tsaya wajen biyu horon uku yake ji yana gudun jama'a wa min alwahi da akrabu min lisai ya fi kusa da ɗaya bisa ga biyu in ga mutum guda ga mutum biyu ya fi zai ya tsaya wajen mutum ɗaya bisa ga wajen mutum biyu don biyu ɗin nan kada guda cikin biyu ya ɗago shi wa hada tabarruk inna ma huwa tabarruk bil aqaid wal adawati wal baghdad wannan rabuwa da aka ce wala tafarrahu kada ku rarraba a cikin aqida da cikin kiyayya da kin juna amma tabarruk fil amma rarrabuwa a cikin furu'a wannan na wannan mazhaba wannan na wannan mazhaba min dole adatin ba kiyaye juna fala yakulu fi hada bai shi wa sai wannan wai da shi wa hadith zuwa ga wannan ne hadisi ke ishara ikhtilaf ummati ahmad sabanin al'umma ta ahmad فقد اختلف الصحابة أشد الخلاف فيما بينهم في الفروع. صحابي ما سن صحاباني mafi tsananin sabani a cikin abin da ke tsakanin su na furuwa walakin laisa bainahum adawatu amma ba kiyayya tsakanin su fa hada sabani a cikin furuwa ba gaba mahmudun abin yabo ne amma tafarruqul aqaid amma rabuwa cikin aqida fa huwa alladhi yujibu al-adawa shike wajen ta aqida a kiyayya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wa ta'ala khatta khatta mustaqiman kawai sai aga yayi wani zane kawai ya sa ya tsare sai manzon Allah kawai yayi zane aka kawai ya ce bi yayi zane da ya gama zanen nan guda sai ya sake dawo wa hadda hututan halo gefen wannan kamar titi da ya shata sai ya zo gefe sai ya ta kananan hannu ya ta kananan hannu gaba da hannu ya zazzana wakala sai annabi ya dace hada sirati wannan doguwa hanya da kuka na ja وهذا wannan siradi doguwar wannan hanya ta ce allazi ad'u ilayhi wanda nake kira ga yadda mustaqiman hanya ke na madaidaiciya wa halihi wanda kuma ga na dawo ina danja ina danja iya subul ya hanyoyi kenan allazi na haqullahu anha wanda Allah ya hana kakkunta kilayi kawai wannan shaki nawa ku miƙe straight kakku ya dafa kilayi wala tattabi'u subula kada ku bi yan hanyoyi fa tafarraqa bikum sai tararraba da ku an sabilihi gaba ga hanyar Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam maza Allah ce ya sarkatin yahudu ala ihda wa baqina firqatan yahudawa sun rabu gida saba'in da ɗaya ƙungiya firqatun kullu hafin nar yahudawa sun kasu gida ƙungiya saba'in da ɗaya to saba'in da ɗaya cikin su duka su yan wuta ne firkatun kullu hafin nan wannan jama'a duka wuta ce in ba ɗaya ba wabtar gadin nasara ala jin da ya zama zam'ina firkatan kullu hafin nan haka kiristoci sun rabu saba'in da biyu dukkan su yan wuta ne sai ɗaya wata tafiyar ummati ala jin wata zam'ina firkatan al'umma ta za ta rabu saba'in da uku dukkan da yan wuta ce illa wahida sai daya qalu suka ce wa ma za wa ma tilka wahida mice ce dai ya rasulullah qala ce ma ana alaihi wa ashabi wanda nake kan jani da sahabbaina na ai ai as-sunnatu wal jama'a sunna ta da zama cikin jama'a musulmi zakkar Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'minin Allah ya wa'azantar da mu'minai zakkarahum ai wa'azahum Allah yana ma mu'minai wa'azi bi ashiya da ababe ga su kai ta samu da hablillah ku yi riko da igiyar Allah amara ya yi umarni da tabassuki da kitabi wa sunna mu yi riko da qur'ani da sunna wa jama'a mu zama cikin jama'a musulmi wa adal tafarruq mu daina rabuwa wa an nadhkura ni'am Allah mu rika tuna ni'imomin da Allah ya yi mana wa amma da ni'amar da rabbi ka fahadu in abuhu alaina ni'imomin da Allah ya yi mana kullu hadhihi al-ashiya dukkan wannan abubuwa توجب الفرار إلى الله فلا وجبت باوى يقول كاتب الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فإنكما bayan kun haɗe kun zama jama'a ɗaya to cikin jama'an nan walta kun min ko ummatu a samu wata jama'a kuma daga cikin ku yad'una waɗanda za su rinka kira suna wa'azi ya da'una waɗanda za su rinka kiran mutane da alkhairiyar zuwa ga alkhairi a samu wasu jama'a duka a buɗe musu makarantu sai wannan ya je can wancan ya je can wancan ya je can wata kullum kuma ummatu sannan a samu wata jama'a daga cikin ku ya da'una ila alkhair su rinka kiran mutane zuwa ga alkhairi a buɗe musu makaranta ta alkur'ani wata kullum kuma jama'atun a samu wata jama'a cikin ya dukunan nasa ila alkhair su kira mutane zuwa ga alkhairi a alkhairi su yabi a buɗe mashi ibrahim ɗiyanka gaba ɗaya suna hannun malami akwai alkhairin da ya wuce wannan ka je ka ci kasuwa ka je ka yi aikin gwamnati ka je ka yi ciwo duk inda za ka je ka je amma ɗanka yana hannun malami yana koyar da shi littafin Allah kuma yana karantar da shi don Allah saboda Allah cikin Allah sannan abin ban mamaki da ban sha'awa kai uban da za ka zo sai ka ce wai ina ma a ce yau in koma yaro a ce ni ne ɗana saboda tsananin gamsuwarka da aikin da Ibrahim ke yi babu uban da bai fatar a ce yau shi ne ɗanai yana zaune ya karanta Qur'ani yana zaune ya karanta diwani yana zaune yana salati ga annabi yana zaune yana Allah ya kara mashi karama yana zaune yana ya rabbana waɗannan yara ƙanana ba su san komi ba ba su tashi kan komai ba in ba Allah da manzon Allah da shehu ba to kaga a samu wata jama'a ya kuna ila alkhair yanzu suna kiran mutane zuwa ga alkhairi duk alkhairi ya bi kamar a tura malamin makaranta na Ibrahim garin da babu ɗarika tijjaniya sanda aka je ana nan yara ba yake koyarwa kawai sai ka ji iyaye sun ce kai muna so a babu ɗarika tijjaniya sai ka ga sun haɗu ja'ira ta haɗu mutum saba'in mutum ɗari mutum ɗari biyu ya tsuna ila alkhair kaga waɗannan malamai suna kiran mutane zuwa ga alkhairi aiki ne da babu mai mutu ko maƙiyar addini in ya wulga sai ya ce kai amma waɗannan mutane kai suna kan daidai fa har yanzu ba a samu wanda ya ce makarantun ibrahim sun saki layi ba a abin da suka yi za a ce ya yi daidai suna koyar da yara don allah ba su ambatan kowa ba a su ambatan kowa ba su zagin kowa a aiki kawai aiki ne tukur kawai yake ba samu wata jama'a lallai ne cikin musulmi lallai ne cikin yan dariƙa lallai ne cikin yan faida lallai a samu wasu su ba da rayuwarsu awa 24 su ba da rayuwarsu su rinka koyar da mutane addini sannan su aza mutane kan hanyar shehu ibrahim dama shehu ya ce wani wasu tasbihihimu an asuqahu ila hadratil barr rahim ilahina ya za a samu wannan shi da sai an samu wanda yake zai ba da rayuwarsa ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga alkhairi wata alamu halfil khalqi ahla alaihim mara jari mai ni wal fa'idu kama da na duk tauzai duk tauzai ya kai wanda zai tausaya ma ƙananan yara a tarkato suna waje ɗaya a shi ne tausayi dawa suna yaro kamun kusa kashin burguna hawan itace murda bindin dabba yawon tafere irin su wani ake hahadawa aka hahadawa komi daga zero suke sai a koya musu kafara a koya musu ta'awili a koya musu assalamu alaikum a koya musu Allah ya kara mu shugaba ana sai a koya musu fatiha a koya musu suratul nas suratul falaq kul huwallahu kawai sai ka ji sati guda balle wata daya ba za ka ji sautin komi ba sai qur'ani wannan in ba shi bane aikin Allah ne ne aikin Allah to lallai ne a samu wasu su ba da rayuwarsu ya zama hidimar da za su yi hidimar koyar da bayan Allah don Allah saboda Allah a cikin Allah. Yad'una nasu ila alkhair sannan wa ya'muruna bil ma'ruf shi jaworan mutane ga alkhairi ana nan ana nan sai a ci to zama a zo a yi dauniya kun san dai sanda ma da ya kawo makarantar nan fili ne aka bayar to muna jiran sai gwamnati ta zo gwamnati ko nata ta gama ginawa kwanan nata ma ya tashi to jama'a kun san an kai kaka fa to jama'a kowa ya kawo mai buhu ya kawo mai akuya ya kawo mai dubu biyu ya kawo sai a ce gidauniya wa yaro da bil ma'ruf mai buhun siminti ya kawo mai bulo dari ya kawo shi yasa za a ga makarantun Ibrahim gaba daya su mutanen garin kuma su ne ka gina ta da kansu wa yaro da bil ma'ruf noman da mutum ya yi sai ka ji wani ya ce na ba da buhun waken suya ko buhun jero wanda yanzu buhun jero ma an ya wahala buhun dawa amma wajen gidauniya gam da azumin nan ma mun je gidauniya malam ya tura mu gidauniya wallahi akwai da ya ba da buhun masara akwai da ya ba da buhun waken suya kaga ya san Allah yabba to bayan wannan makarantar ba ba zai yi tunani ba shi wannan uba ba zai yi tunanin ya ba da buhun shi don Allah ba kamar mota ce ta kiya-kiya ana ta jama'a ku zo wanda zai kawo kai wani abu wajen Allah a zo a kawo duk abin da mutum ya kawo ko tiya guda ne malamin da aka aje bai ci malaman da malam ya tura su je ba suka ci ba yan kwamiti ba suka ci ba nan ne aka lissafawa yan aka lissafa to jama'a sai ka ji ana kabbara jama'a mu yi kabbara mun samu naira dubu ɗari takwas Allahu akbar ya kuma nabi maru jama'a hadi kuma an samu buhu goma Allahu akbar suminti an samu buhu ɗaya ko buhu goma Allahu akbar to jama'a za mu koma in mun koma gida za a gaya mashi ma da Abdullahi ta tijara mun samu kenan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kaga wa ya mu da bil ma'ruf suna horon mutane ga gidauniya to wannan mun same shi a cikin hizbul rahim babu wata makaranta ta hizbul rahim wadda yanzu ba za a je mutane a umarce su ba kuma da kace a yi abin zai baka mamaki har matan aure za ka ga suna aiko da mai naira hamsin mai rabin tiya to lallai ne kuma a shi a musulunci wa ya muru da bil ma'ruf a samu mutanen da za su je gari ba kawai mutanen gari su san da ya zamba kai ma Allah komi ba duk gari da ka bude makaranta za ka ga mutum zai ce ni sanda ake ginin makarantar nan na taba ba da ciya goma wani zai ce ni kuma na ba da naira goma wai na hauna anil munkar sannan kuma suna hana mugun abu duk inda aka buɗe makaranta ta ibrahim ba sai an ji abin mugun abu ba a'a dama yawon da za a je na tafere da an buɗe makarantar dama nan su ce ba a sa ta aiki ba to da ba a sa ta sai sun sa yaren gari yayi to amma yanzu an tattaro su kuma da izinin iyayensu kaga wai na hauna alal munkar in ba wani ya munkar abin da ya gudu a ce za a gaya wa malam za a gaya wa malam har sarakuna suna cewa ai mu abin da ke mana daɗi da wannan makaranta wallahi mu huta da raba faɗa yaranmu da sun yi ba daidai ba sai ka ji uwaye da za mu gaya wa malam wai na hauna alal munkar lallai ne a samu wasu mazaje su fita su hana mutane ga mugun abu wa ulaika adda'una al'amiruna nahuna waɗannan malamai na hizbun kenan almajiran shehu ibrahim waɗanda ake turawa bai taɓa sanin gari ba kuma to ɗan gusau ko ɗan jihar kebbi ko sokoto ko leda a ce an halba shi benin ɗan nan ƙauyen gusau nan korama gora ki a ce an harba shi benin wanda ke nan gusau a ce yana nijar wanda ke nijar a ce an harbo shi cikin naija ai ka san wannan in ba shi ibrahim ba wanda ya isa sannan garin da za ka jajin da za a yi baka taba sanin hanyar ba da za a aje ka cikin daji baka san inda za ka ba kai baka san inda shi ibrahim zai kai gaba zukutur zukutur zukutur wa'adin mamaki ko da za a yi su shi ibrahim na gare duk garin duk wanda an na shehu garin yana nan tara shi duk wanda an na shehu Ibrahim ba an gama tara shi malam na zuwa sai ce na wazifa malam Bello ga sunan kaje kaje kai nan kwanci kansu ga su can dukan su ba na kowa bane ba mai hannu kansu duk garin duk duniya ba almajiran kowa bane sun kuce ma kowa sun dawo hannun shehu Ibrahim shi ke nan sai a koya masu daga nan tun daga wannan lahaza har abada ba mai hannu kansu kuma sai taraki da waman babu kawo gaba kuma sai shuhudi da zaki wanda ba shiya su kuma iyayen suna hannun goga ana na an tara su ana na ana masu wankin kwakwalwa ko kun san wanda shehu ibrahim to dan shi wa mun ka zo da kun taba ganin mu a'a to kun ba za ku sake gani ba ba za ku sake gani na bali da ku a gani nan kada ku fata gani na ba don kila abin da zai kawo da wani babban ne ya mutu amma in nan sauka walima cin cin wa ba walima a sai dai a shura irin su malam sariyu da masu bakin cin walima amma ni wai in zo sauka a'a ni abin da nake fata waɗanda ba su samu ba su samu aikin ya yi yawa waɗanda ba su samu ba su samu amma tutun da kutun da kun samu ku ci gaba ai kai kawai abinda nake fata in kirkin sakon alkhairi sai ba da yace in kun ga ba daidai ba ba malamin za ku tuntuba ba kun ganne nan ni na kai na sai lota kan na kawo muku shi to ni ne za ku tuntuba ku ce kun ga ba daidai ba sai ya ce kuma in kuna son ku yi mana alkhairi to shi malamin za ku yi ma alkhairi shi zai yi don Allah ku kuma ku yi mai gobe don Allah kuma shi kenan daga nan wannan gari an saki sabis ba a harka komi sai ta shehu ibrahim shi ko da an ce ana harka shehu ibrahim ita ce harka shehu tijani ita ce harka manzo Allah ita ce harka Allah da ka samu shehu ibrahim to ka samu shehu tijani duk inda shehu ibrahim ya dauka za a kada jami'in wazifa nan ne ake sallah ba kama hannun yaro nan ne ake karatun qur'ani dan an ce a nemi na Allah ya yi addu'a don Allah to wajen su za a in kaga allo ana rubutu qur'ani hannunsu to shi ne a samu waɗannan mutane su zan suna kiran mutane zuwa ga Allah wa ulaika humul muflihun waɗannan fa su ne qur'ani ya faɗa tun farko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to shi ma nan aka ce yadda Allah ya bi safannan to bane ya annabi in aka samu wasu waɗannan sifofi masu karantarwa don Allah masu karantarwa don Allah in ana biyan ka to kawo shi ga wani layi masu karantarwa don Allah in an karanta an karanta an karanta a zo a yi gidauniya don Allah a ci gaba da ginin makarantar sannan a ci gaba da hana mutane saban Allah to waɗanda suka samu wannan sifa uku to sun samu babbar rabu قال الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi laisu bi anbiya'a su ba annabawa ba wala shuhada'a su ba shahidai ba amma yaqdiruhu al-anbiya wa shuhada annabawa da shahidai za su fatar a ce su waɗancan mutanen ne ko waɗannan mutanen ne liqawmin min Allah saboda kusancinsu da Allah akwai wasu mutane za su zo ranar kiyama su ba annabawa ba su ba shahidai ba amma wallahi ranar kiyama suna hannun daman Allah duk hannun Allah daman suna kusa da Allah ƙaru na bai suka ce wa manomi ya rasulallah banza Allah su waye waɗannan mutane kala annabi ya ce wa ladina yuhabbibuna an-nasa ila Allah wasu mutane ne waɗanda suke sa ma mutane son Allah waya haɗi bunan laha ilan nan suna sa ma Allah son mutane ta ji wata sabuwa ƙalu sabai suka ce yi wa habbibuna Allah ilan nas fahimna to suna sa wa mutane son Allah ai ba karatu ne bare inda aka ji to za ga mutane gari sun ƙara son Allah sun ƙara yana cikin ƙarin son Allah sai ka zo sun ce bari ku shirya mu je ku sau ba mu yi godiya mu ziyarci shehu balarabe kaga sun ƙara son Allah ana sai ka sun ce to muna ma da hali muna son ba mu je madina su kauna mu ziyarci shehu ibrahim kaga sun ƙara son Allah to maza Allah mun san wannan to amma fa kaifa yuhabbibuna an-nas ila Allah abinda ba mu gane ba ya za mu ƙara sa ma Allah son mutane shi Allah ya ƙara son mutane mun gane yadda mutane ka ƙara son Allah to ya Allah ka ƙara son ka ƙala annabi ya ce ya muruna bil ma'ruf horo da alkhairi wa yana hauna alil munkar a samu masu hana mutane mugu abu fa idan kasalu amra Allah idan mutane suka kama umarnin Allah wajtanabu nawahiyahu suka nisanci hanyar Allah suka zo mu toma da mun gode a wurin suka rinmu ayyana alhamdulillah ai komi ya yi daidai sai aka samu an kai wannan gabar a haɓɓa hukunsa shi kenan Allah na son mutanen gari gaba ɗaya to kaga kenan ashe da mu manzon Allah yake annabawa da shahidai za su yi fatar su ne mu almajiran shehu ha za farko kifaya amma ba wannan abu ne ma makaranta kana karanta ba fa dole bane a a fardu kifaya ba fardu aini ba abin da an samu duka kowa yake bai amma cikin yan gari gaba da kila ku dari ne to a samu ko mutum goma ko su ba da rayuwarsu su ci gaba da wannan aiki saura kuma su je kasuwa wasu su je duk harkar da za a ce amma lallai a samu wakilci amfanin wakilci domin sai an bude ma makarantar za ka karamomin shehu to in ka dawo sai ka ce kai a shaka shi Ibrahim yake ai lokacin da aka kai ni kaji kaji kaji kaji wato wanda an zaune ne guda bai san ka ramu shehu ba shi shehu sai ka cibo in ka babbako abinda Kano ba ta yi mawa ka dauko Kano ba gawo wallahi lokacin za ka rama shehu da yawa akwai wanda za a kai shi yana ganin ba malami bane amma da an zo da littafi littafin da aka kawo mai idan aka zo da shi zai ci gaba da koyarwa ga shi malam Ahmad Siddiq ga shi magana ba an ga wani malami yana ganin ko bilin ne nesa sai mutanen gari ka san mutane suka ce aka makan lawo mulha muka san ka koya mana shi kun bai mulha ba sai bugon mu malam ga yana malam Ahmad Siddiq yace aka makan lawo mutane sun ce mulha suke so nahu yace ka koyar da su mana sai su to ai mai yake bai to kai ne aka ga bashi Ibrahim bane aka aje masa kai masu mula kawai sai ce su taho suna zuwa yana buɗe a zuwa sai kama musu rabu yake a shi haka shi Ibrahim yake akwai wani shi kuma wanda ke gaya min ban faɗin sunan shi za a rufa asirin shi yace shi kuma hankalin shi ya tashi rada ka buɗe mai makaranta cikin jihar Katsina ne ba zan yi tsokaci ba a shi haka zai ta yi oba ya ce to shi abin da ya ba shi tsoro da aka zo ta sai shi ma da abdullahi ta fitara sai ce kun ga wannan malami da na kawo maku duk abin da kuka so na ilimi ku zo ku yi abu ya ce wallahi sai gaban shekara dan dan sai ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu karatun nan da ake cewa mu yi muka ki to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace sai ya ji malam na cewa mai son qur'ani mai son fiqh mai son hadisi mai son nahwu mai son balaga ilmin balaga da fiqh har ka ga wudu balle hadisi duk abin da ku so ne shi Ibrahim abin da manzon Allah ya ku zo mun aje shi madadin mu ne mu kuma ne muna wakilta shi Ibrahim kasan dan adam har ya ce wannan Najeriya yace an koma shi dai gaban shi na tas tas tas da daddare sai ga mutanen gari samari gaba daya sai suka zo gaida shi suka ce akira maka lahu muna godiya malam ya ce an kawo ka dai yaren gari amma an ce duk wani abu da muke so na ilimi to mu zo to shine muna son gobe za a fara karatu yace sai na samu karama ta farko sai na samu karfafa daga shehu ibrahim yace ban samu roba ba ban ji tsoro ba na ce ku zo da duk abin da kuke so duk abin da kuke so suka ce to malam ai gobe ce me kuke so a fara koyar da ku suka ce malam muna son mu zo da qur'ani dan biyar daga yusuf biyu zuwa yasi shi kuma abin mamaki daga yusuf biyu zuwa yasi ɗaya haddace ya haddace ya sauki qur'ani hadda nan da aka ce a yankin aji to daga suratul nasi ya haddace zuwa yusuf biyu yace sai na tsare gida ya ce bayan ishayi ku zo zan fara karatu daga ina suka ce yasa biyu ba su iya komi ba ya ce saboda burgewa ma da suka zo ya ce wallah ban duba ƙur'ani ba ya ce sai ina ja ina ca ku karɓa wata ƙudu bi rabbin nas manya fa ne sai su faɗa ya ce hirar da aka aka ce malam da kai ya kai dan uwa nan nan cikin jihar nan don ka tsira zafarai nan nan ake samun samari wanda za a koya ma kulan gudu bi rabbin nasi bi rabbin falak ruwan lahu wai suna mamakin wai malami na biya masa wai bai duba to wannan kaga karamomin ba su da iyaka yace to yaushe ba suka sauka suka ci mai yaushe suka fara halayi yace daga nan ya soba karatu ga dangadan ya gano ba za su ci mai ba har abada kagonin shi shi ibrahim shi ne mai faɗi shi ne mai cewa to don haka wahala farkon kifaya ce wannan farkon kifaya ce ya ji alal ummai dole fa ne ga al'umma dole ne ga kowace ƙasa dole ne ga kowane gari an ya kuna minhum kismun shauna ta nanatawa dole fa ne kowane gari su je su nemo makaranta ya kunan nasu ila Allah a samo malaman da za su kira mutane zuwa ga Allah shawo ya maimaita ya muru da bil ma'ruf fi ta umarnin su da alkhairi wa ya hauna alil munkar su ana su saban Allah a ta zai zo da min wani ya kun minku ka ba kowa ba daga cikin ku tsidan a samu wasu ya annal amra bil ma'ruf domin wa da alkhairi wa nahi alil munkar hali ga buba abu لا يجب على كل الناس بعضون بني القوة لا بد فيه من شروط دولة أنت مشروطة إن أنا أتنكم أتاك وإن خدمة تذاك لنا الشروطة هذا لا بد من علم أولا دولة إذا ما كان هذا كراتو كان إكرة القرآن إذا سورة الناس سورة البقرة إن كان إكرة القرآن in ka kasa ya zama kana da fatiha fannin bu'anni wa aya ya zama kana ya koyar da mutane qur'ani shine fatiha da wasu surori ka san kuma farillai da sunnoni da mustahabbai faman lam ya'mal wanda bai san addini ba idan amara idan zai ba da umarni auna ha koye hani rubba ma na an ma'ruf yana yiwa ya hana alkhairi وأمر بمنكره ومرضيه مبهم هذا سبب الابتداع ولا شيء دليلا بدع دليلا يسا كتاب ما بدع وكان mai kira zuwa ga Allah sai ya zamba malami bane ka zama malami bayan kana malamin kuma kana rike da malamin da duk abin da ba gane ba sai ka kira in kana da malami ka huta ba koyi ka har abada in ka ji mutum ya ce shi ya koyi shi malami ya bayar da amma in kana da malami a ko bi ka sani kira malaminka shi ma malaminka na da malami ana na har kai ga shehu ibrahim shi shehu ibrahim shi ne hafiz abin da ake ce ma hafiz a zahiri wanda ya hadisi qur'ani ya hadisi hadisi dubu ɗari to in ka kalla daga hadisi shi ke nan kai baka da matsalar komai ma'ana wa ya gaya maka malami na wane ya gaya mi shi kuma kowa san alaƙa shi da shehu ibrahim malam wani ya gaya wa shi ke kaman jahilar wasa'ida ji shi wa malam su fi zalla sa'ayar fa haza mislu fillin fil misali duk wanda bai da malami ka cewa kai ni duk zawiya duk zawiya duk a wannan kai jahili a kai to Allah ka yarda da kana da malami in in kana da malami wata za a kwanta kai bacci kai hanzari ba ka da matsala to shi ne asalin bid'a rashin ilimi don rashin ilimi ke kawo wannan wala budda an yakuna lahu jahul dole kuma ya zama mai kira zuwa ga Allah ya zama yana da alfarma yadda shi ka gama da mai ibrahim za a gansu da an buɗe makaranta ƙila ne in sun zo zawiya sallah ba ma wanda ya dawo su ko sunan su ma ba sani ba khalifa ma bai san sunan ka ba amma gari da za a kai ka ga sarkin gari ga limamin gari ga wajen zaman ka ko shi ne mai kira zuwa ga Allah ya zama yana da alfarma sai ka ji ma'ana sunan ka a garin malam malam shi yasa da hanyar zai ce sunan wannan mutum a wajen ku malam to sharadi ne to shi yasa duk wanda za a kai duk wanda ibrahim za ta kai ko za a kai mutum a gari malam ko san ma'anar malam shau malam mota za ga yanzu wa kun mota biyan da kun girgiza to sunan wanda ko iya kan jawo ai malam wala budda an yakuna lahu jamu dole mai kira zuwa ga amma misali an kai malami mashi rikici malamin da aka kai maku a gari taron ka zuwa gidan kwallo ana ye ana kuwa sai kaga Allah ya za a yi wannan ma mai albarma bane dole ko yaro ne za ka same shi wajen madalla malami Ibrahim to yana da alfarma hatta yuqbala kalamu har a karbi maganar shi malamin da yake yawon banza tare da shi za a ji maganar shi ya zama mai kira zuwa ga Allah ya yi magana sai a ce gawa aka sai a ce ga malam wani malam malam da aka kawo daga kusau eh a wannan shi ne kirki kana idan na abu kai in ya hana mugu abu irta kaba na amma idan kana idan na abu kai amma malami malamin makaranta idan ya zamo in ya hana ku abu yana wa'azi sai ce a barkaza a barkaza shi kuma ya tashi ya rika kaba a shadda min yana aikata abin da ya fi wannan ya ce a masu a kallon kwallo sai zama shi yana buga kwallo shi yana da kyau ba za ya ji ba nan yana gobe ba wannan kin a horo da alkhairi bai waje ba a gare ba a sa shi ba wannan na yi anil munkar ba a sa shi hannun mu ba abu ba saboda za a kai inda zai ce dole sai ya zama in ya zo wa'azi ba inda zai fara wajen umarnin bai kwana wajen hani in ya zo ba inda zai kwana ya tafi kai tsaye wai za ta wafara fiye shuhud idan wani zai shawarta suka hadu yana da ilimi yana da alfarma kuma yana kama umarnin Allah yana nisan da hannun Allah ya ji alai to ya waje ba wannan malami an ya bura bil ma'ruf ya horo da alkhairi wa yana anil munkar ya hana ya yi hali ga mugun abu وأولئك هم المفلحون والنسول ما سوى فارغ كان صحابة الرسول صحابة من لا الله سلموا يأمرون بالمعروف سنة ورود على الخير وينهون عن المنكر سنة هني معه وهذا كأنه هو الجهاد الأكبر فشو يشو wannan fa shine jihadul akbar wannan abu ne ma makaranta ka ci gaba da kira zuwa ga Allah shine al jihadul akbar shine shi wa hada كأنه هو الجهاد الأكبر هاي ولا دين شي دين الجهاد الأكبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم وزال الذي سيأتي زمان ولزامنينا ننزع لا يبقى من الإسلام إلا اسمه فأعمل ذي ثورة المسلمين في رسول عليه ني مسلمين أما ما يكون مسلمين ولا من القرآن إلا رسمه فأعمل ذي ثورة القرآن سيد فتوك القرآن شر من تنله السماء يومئذ mafi sharrin wanda sama ta bayyana a wannan lokaci ulama'u malaman zamanin wa qurra'u da mahaddatan wannan zamanin ulama'u malaman zamanin da tsamai hugun fadai malami ya gaba karantarwa amma da kai da shi ko hada kofar gida fa na rabu magan shi kuya ya ga kuya ce mugun fadai duk malamin da za a haɗu da shi wajen honorable to wannan annabi ya ce ya haɗu da mugun faɗe sharro man tutun da gustawa in kana neman sharrin wanda sama ta mai yiwa malamin da ke yawon maula wa qur'anu su ko makarantar qur'ani labarin mahaddata birriya su ce ya aka ji a da yanzu akwai da ni da ne ta hajji da nan ya aka ji da akwai wanda ya kai ni a babu kamar ka aiki ba don Allah ba kala annabi ya ce an tun fi zamanin yanzu kuna wani zamani ba alqulubu amiratun zukata an raya da zamanin annabi su zukata an raya wanda ya fi zamanin amma wani zamani na nan zuwa ka kunin kulubu haraban zukata za su roshe wal masajidu amira amma masallatai na cike za a cika masallatai amma zukatan gaba ɗaya ba su tare da Allah wata ya fi zamanin ta kunin kulubu haraba wal masajidu amiratan wal masajidu amiratan bil abdan masallatai za a raya amma da jiki almuluku ya takabbaru sarakuna girman kai sarakuna ba su bari masu mulki gwamna shugaban kasa ba ka iya kaiwa wajen su girman kai wal aqli ya wa khalud su kuma mawadata masu kudi sun boye kudin su sun san dadin kudi mutum za a gama azumin ramadan sai ka ji mai kudi ya ce wallahi tun da aka fara azumin nan gashi azumi yau takwas ban sauki qur'ani ba malam mustafa shan balarabi yake hira wani mai kudi ne yake ce mai tun da aka fara azumi yau gashi na yi azumi sha biyar amma ban samu sauka ba malamin zama ce mai ai saukan banza kai ce kai ai ko kai sauka saukan banza abinda ake so ka sawo buhunan gero ka ba bayan Allah ce o lallai ba wallahi abin bai fara nan ba sai ce to kai kanka na baka buhun gero kaga masu kuɗi ba a lura da gashi ana azumi amma ya halu mai kudi ka kai shi wai rungume da qur'ani yana kira da su wani ya ce ba shi aka sa shi ba kai mai kudi abin da aka sa ka ka sai gero ka ba mutane mai tiya biyu mai tiya uku sun da yanzu gero tiya guda ta bi dubu da dari da dubu da dari shida dubu da dari shida tiya gero to kai mai kudi ka ba da tiya uku ba mu ce kai karatu qur'ani ba amma lallai ka ba mutane tiyoyin gero ko kuma damunan zaune irin nan gidan malam ka kawo jawan biyu ka haɗo da tsaje da kula ta kosai ya zan kowane almajiri a ce gobe ya zo da kula wanda za a zuba mai kosai kada sai ka samu ya ji Allah amma ka boye kudi almajirai ba su ci kosai ba annabi ya faɗi wannan wal ulama'u amin wal ulama'u wal ulama'u yaqra'un malamai falai wani ƙwaƙwari ya rawun masu wajen Allah ya wacce jawo ya saba nuna riba ‘yan kasuwa su kuma bashi da ruwa in za a baka bashi to nawa za ka bayar wa ƙalar rasul sallallahu alaihi wa sallam Thank you.